من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙudatan min lisani ya fi ƙauli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jari da godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka a yinin laraba kenan wanda ya daidai da 22 ga watan bakwai watan rajab yau hijira na da shekara 1443 daidai da 23 ga watan biyu miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwar Hamu da kafi fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na safatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwar hamu da kafi fadar jihar gombe idan masu bibiya ba su manta ba mala yana mana karatu a cikin gabar arrafa ominar ruku ɗagowa daga ruku'i ɗagowa daga ruku'i manjirin tasbihat da shari'a ta koyar wanda ake yi wanda akwai sigogi da malaikawa nan wanda ake karantawa bayan dagowa daga ruku'i da kuma ita kanta sami Allahu liman hamida da rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu duka mun ji matsayin su mun ji kuma ina ake faɗa su duka sigogin malin yayi bayani gurgudan iko a makon da ya gabata mun karanta har yanzu muna cikin dai wannan gaba da insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na 43 a wannan littafi inda za mu tahi shafi na 109 maliki cewa sun mai za ya daihi kama wa za a haƙablar ruku bayan ɗaguwa daga rukuyi an gane sai mai sallah ya mai da hannayensa kamar lokacin da suke jikinsa kafin ya yi rukuyi wannan gaba ce mai wanda take buƙatar bayani domin da yawa ana samun kuskure a wannan gaba yadda hannun mutum yake a sallah yanayi ne guda biyu ana ganewa shari'a ta nuna yadda hannunka zai kasance a yayin da kake sallah a yanayi guda uku na farko ɗaga shi yayin kabar haram na biyu ajiye shi a ƙirji shi ne wata ulimu na alisa na uku motsa shi ko daidaita shi yayin tahiya ta farko ko ta biyu an gane ko waɗannan gurabe guda uku su shari'a ta nuna ya hannu zai kasance a sallah duk kuma wanda ba wannan ba to malamai suna cewa zai kuma asalin yadda hannun yake ana fahimta yanzu misali ka daga hannu ka yi kabbaran harama ka mai da shi wata ulimin alalin sura ka ajiye a kirjinka ka ci gaba da sallah ka sake shi ka daga ka yi ruku'i ka dago daga ruku'i kafin tafiya sujada yanayin hannunka zai kasance tamkar kafin ka tafi ruku'i ana ganewa kana dagowa daga ruku'i to hannunka zai kuma kirjinka kenan ka yi tasbihat na duk a haka sannan kuma in za ka tafi sujada sai ka sai ka tafi sujada dama yanayin sujada ba a daga hannu an gane ko shi daga hannu suka ce an ruku'u ma ba da hannu daga ruku'i zuwa baya na ake daga hannu amma bayan dagowa daga ruku'i zuwa tafiya sujada ba a daga hannu haka za ka tafi da hannayenka sujada ka dago ka sake tafiya sannan kuma ka miƙe ka ci gaba da ibadarka amma da yawan masu sallah idan an dago daga ruku'i kuma sai a mai da hannu a saki shi ka yi sadali-sadali kabutu-kabutu kenan Allah kuwa yawa shi hannu yanda yake kasancewa bayan dagowa daga ruku'i ya kirji yake yaje shi shine gabar da mali yake faɗa nan summa yadha yadayhi kama wada'a qabla ruku bayan dagowa daga ruku'i ka gama tasbihat to yanda hannunka zai kasance tamkar kafin ka tafi ruku'i mai sallah hannunsa a ina yake kafin ya tafi ruku'i a kirji yake wa zauli min alal sura saboda ka in ka dago daga ruku'i ma kafin tafiya su da ana hannunka zai kasance an fahimci wannan yawa wa qala ba'du ahlul ilmi waɗansu daga cikin malamin ilimi suna cewa yatluqul yadaini fala yadumuhuma ila sadr wa ansu sun ce duk da malai ya kawo magana ce bisa babin ilimi amma za ku ji inda maganar jumhur ta karkata wa'an sun ce za ka iya sakarsa ba za ka mai da shi kan kirji ba amma mala ya ce wa laisa da dai hujja min sunnatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk me wannan maganar ba shi da dalili an gane ko wannan kuma amana ce ta malamai su masu kaulin hakan ba za a hana su ba amma ba su dalili yasa malaman addini suna da insafi suna da adalci duk wanda ya magana wanda ta shafi addini iya ganin ra'ayinsa ne a cikin rubutunka za ka iya kawo maganarsa amma za ka sa guduma ka dake ta domin ba ta da ƙarfi ba ta dalili inda wani za ka ƙi kawo wannan maganar to sai ce ka yi sa'id ba kawo maganar kowa da kowa ba to amma in ka kawo maganganun duka ka jera su to magana mai dalili a gun mai hankali ce mai ɗauka in dai maganar addini yaki ba maganar sarai ba saboda ka ya kawo ƙaulin wanda suka ce za a iya sakarsa bayan dagowa daga ruku'i ba za a mai da kirji ba amma ya ce wa laysa ladayhi hujja min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi wannan magana ba shi dalili a sunnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dul ilmi wa ansu kuma daga cikin malamai suka ce huwa mukhayyarun in sha'a haza aw haza wa ansu yan stakum kenan masu sauki sun ce to su dai a fatawarsu ko a fahimtar su kai mukhayyar ne ko ka mai da shi kirji yadda yake ko kuma ka sake shi ba sa can ba sa can kenan la ilaha ula wa la ilaha ula an bayyance wannan wal hukumu bainan nas inda tanazu inda tanazu ya sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maliki ce hukunci a gun mutane a yayin da aka samu ja'in ja game da wani aiki na addini na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والحكم بين الناس عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin ja in ja game da sunna ta ma'aikin Allah wa sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annaka taf'al fi yadayka kama taf'al qabla ruku sai ma lace in dai magana ake ta sunna a cikin sallah to ta an yi nuni cewa tadullu ita sunnat tadullu annaka taf'al za ka aikata fiye da ka da hannayenka guda biyu kama ta fa'al ƙabalar ruku kamar yadda kake da su gaba ruku an gane da kyau kuma an cewa kairil huda huda rasulullah mafi alkhairin shirya ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mayar da hannunka kan kirji wada ulimna al-lisra bayan ka dago daga ruku'i kafin tafiya sujada wannan shine abin da sunna ta yi ne aka ai tadammuhuma kame da su ka dora su kan kirji والدليل ما رواه البخاري في صحيحه ما ليش دليلي a wannan magana akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya fito da shi a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari an Sahal bin Sa'ad daga sahabi Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu an Allah ta'ala kare da da shi kale yake cewa kana nasu yu'maruna mutane an ba su umarni an yada ar-rajulu aliyaddil yumna ala zira'ihi li sura fi salah umarni daga Allah duk masallaci ya dora hannunsa na dama akan na hagu akan kirjinsa yayin da yake yin sallah wannan umarni ne daga ina eh daga wajen manzon Allah shi ma manzon Allah daga ina daga Allah umarni daga Allah da duk yanda za a yi a sallah Allah ne ya ce manzon Allah ga yanda za a yi duk abin da za a iya sallah tun daga kabbaran harama har zuwa sallama ba wani abu wanda manzon Allah ya kawo face abin da Allah ya tsara a cikin sallah shi manzon Allah mai karin bayani ne wanda ake wa fatawa ne wa mutane bayani ana ganewa yi umaruna an ba su doka yi umaru na fi'il wa fa'il ne ma'ana ka ce kamar ya amuru na Allah Allah ta'ala ya ba da umarni cikin sallah ko shari'a ta ba da umarni dukkan masallaci ya ɗora hannunsu na dama akan na hagu yayin da yake sallah akan kirji kaga idan ka ƙidan wani ra'ayi to kamar ba ka yi da saƙon da mazan Allah ya zo da shi ba ke an gane ku in ka ƙi ka fahimta don wani ra'ayi naka daban ko wani abu naka wanda dalilin ka san akwai dalilin da ya fi ƙarfi fiye da naka kai wancan to Allah ne san abin da zuciyarka ta ɓoye kuma zai mai hisabi ana ganewa shi addini ba a yin sa da ra'ayi malamai suna cewa lauka na dinu ra'ayin ana jingina magana game da sirna aliyu radiyallahu an cewa da addinin musulunci ra'ayi ne da shafar da ake wa hufi to kasan ya kamata a shafa ba saman ba kasan a ne zai taka gun najasa da datti to ma ka ce in ka zo saman za ka shafa shi kenan kaga ba ra'ayi ba ne ba tunaninka ba ne ba hangenka ba ne abin da shari'a ta tsara shi ne addini kawai ko ya yi daidai da fahimtar ko bai yi ba to abinda Allah ta'ala ya faɗa manzon Allah ga yanda za a yi sallah a ɗora hannun dama akan hagwa kirji a yayin da mutum yake yin sallah mazan mu da mata haka ake idan ka saba wannan fahimtar to kamata ya ka samu dalili mai ƙarfi da zaka faɗa wa Allah gobe kiyama kuma su magana cewa malikiya malikiya to ni inda ji wannan maganar ma shi ne mamaki sosai magana ce wanda ake yin ta wanda ni ina ganin kawai gargajiya ce da al'ada take sake wannan maganar amma ba ilimi ba ne duk mutumin da ya karanta littafin muwatsa ta imamu malik akwai babi su kutum da guda wanda ya babu wada uliyumna alal yusra fi sala ya kawo hadisi kuma wanda manzon Allah ya bada doka a dora hannun dama akan nagu a kirji a cikin sallah to kaga idan ka jingina wannan magana ga imamu malik baka sama baka mai adalci ba baka masa adalci ba an fahimci wannan akwai babi mai zaman kansa a cikin muwatsa ta imamu malik ka je ka duba a cikin kitabu sala ya kawo hadisi to saboda haka haka manzon Allah ya koyar kuma haka Allah ta'ala ya bada duka to sai mala ya kawo wannan hadisin game da nunin da yake so yayi na idan an dago daga rukuya a ina hannu ya kamata ya kasance wajahu ad-dilala min al-hadis fuska ta nuni game da shi wannan hadisi wanda aka ba da dokar ajiye hannun dama kan nagwa kirshi a sallah at-tatabbu wal istiqra malami suna cewa bibiya kuma da tabbatarwa hadisin ya zo umum ne am yayi dukkan mai sallah an ba shi dokar hannun sai zamto a kirji daya na adama akan nagwa kirji wannan doka ce a cikin sallah sai malike cewa kala an yi da'ar rajulu aliyaddal yumna ala zira'ihi liyusra fi sala shine mutum in masallaci ya dora hannunsa na dama kan zira'insa na hagu a yayin da yake sallah wa hadha yashmilu yashmilu jami'a sala wannan kuma ya dunkule dukkan yanayinka a cikin sallah gaba daya an gane amma yastasna minhum mas tas nathu sunnah amma ku istisna'i an san istisna'i a ce wane da duk mutanen cikin masallacin nan kaza ne in ban da wane da wane ta wani ne istisna'i an bayyanta nan kamar da Allah ke cewa wal asr innal insana lafi khusr sai ce illal ladzina amanu wa amilus salihat Allah iya rantsuwa da zamani ko sallar asar dan adam iya cikin hasara Allah ya ce amma banda wanda suke da imani da kuma aiki da kwarai an fahimci wannan banda kaza banda kaza to akwai gunda shari'a ta istisna'i a cikin sallah bayan da za a yi a lokacin hannunka ya zamto na dama akan hagu a kirji ba zai yi ba domin shari'a ta yi nuni yadda hannu ya kamata ya kasance a wannan gun maliki cewa zalika halin ruku'i wa sujud wal julus yanayinka kana sallah a ruku'i hannunka yana zai kasance akan gwiwa tunda a lokacin da muke makaratu akan ruku'i an yi bayani yadda annan ma ya kamata ya kasance ka buɗa shi ka warware in yatsun su riƙe gwiwa sosai an bai mutum nan kaga shari'a ta nuna da hannu zai kasance a lokacin da ake mai ruku'i wahalu sujud idan mutum ya sujuda ya hannu sai kamata kasance a shimfiɗe suna kallon alƙibla ko daidai kunnuwansa ko daidai kafaɗunsa ko daidai ƙarshen kunnuwansa shi ma wannan mun karanta wannan kaga shari'a ta ce ga yanda hannu zai kasance a gun ana ganewa wal julus idan mutum ya zauna zaman tahiya ko aljilusu bai da sajirtai zama tsakanin sujida guda biyu ko zama na tahiya a ina hannu zai kasance a kan cinya a fahimcin nan li'annar ruku tuta fihil ya dani ala rukubata ne ko ala rukubata yi idan mai sallah iya sallah a yanayin ruku'i hannayensa zai dora su akan gwiwoyinsa ne wasu judu tuda fi'il yaddu alal ardi idan mutun ya sujada zai shimfida hannunsa akan ƙasa ne wal julusu ala fakhidayn idan ka wal julus idan kana zaune an fahimta idan ka zauna a zama na tahiyya ko zama tsakanin tahiyya guda biyu a sujada guda biyu da ko garban go yace za dan gwada idan kai zaman tahiyya tsakanin sujjada guda biyu afwan shi ma nan hannunka iya ina iyakacin yoyinka ko wal julusu ala fakizain aw rukubatain ko iyakan gwiwa duk mun karanta fa baqal qiyam yanzu me ya rage a cikin sallah an yi magana ruku'i an yi sujjada an yi zama sai me sai wace ta rage ko sai wace ba a yi magana ta ba sai ya ce fa baqal qiyam abin da ya rage kuma tsayuwa tsayiwa ta karatun fatiha da sura da tsayiwa kuma bayan dagowa daga rukui a ina hannu zai kasance faye bakal kiyamu allazi qabla ruku' wallazi ba'dahu tsayiwa wanda zaka yi kafin ruku'i da kuma bayan ruku'i dakilan fi umumi qawlihi fi sala da tsayiwanka bayan ruku'i da tsayiwanka kafin ruku'i sun shigo ciki wanda ake maganar a wanda ake maganar umumin abin a cikin sallah ina fata kuna fahimta wannan tafiya yake da kai da dalilai amma na hankali an fahimta nan dalilai da za su sa hankalin kai hararo a ina hannu ya kamata ya kasance bayan dagowa daga ruku'i tunda maganar ruku'i an faɗi da hannu zai kasance maganar sujjada haka maganar zama haka yace abin da ya rabu tsayuwa wanda ake yin ta kafin ruku'i da bayan ruku'i sai ke cewa tsayuwa kafin rukui da tsayuwa bayan rukui duka dakilan fi umumi kaulihi sun dunkule cikin faɗinsa da manzan Allah ke cewa fi salati hannunka na dama akan na hagu akan kirji a cikin sallah izan al'aqrabu ila sunna abin da yafi kusa zuwa ga sunna ijmalan annal insana cewa shi mutum ya da'a yadayhi ba'da ruku'i ala sadrihi masallaci ya ajiye hannayensa bayan dagowa daga ruku'i akan kirjinsa kama ta dullu kamar yanda hakan yake nuni abuwan a kama kana ya da'uhuma firru qabla ruku kamar yanda hannayensa suke akan kirjinsa kafin me kafin yayi ruku'i wa dalilu maliki cewa dalili a wannan magana hadisu sahal bin sa'ad as-sa'idi akwai hadisi na sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da shi tambih yace fadakarwa ushahid yace ni na halicci ko ido na ya nuna mun inji wa kenan eh a ushanje magana ba sahal ba ne na musannab yawa musannib yawa shi mai littafin kenan mai littafin shi ne zai magana yanzu da kansa ana ganewa mai nuna cewa shi ne zai magana da kansa zai ce ushahidu ni da kaina na gani an fahimta kamar da risacha ne shi mai ba ɗin ya ce kaza a fahimta ta kaza da kaza da kaza da kaza to shi malin usaimin ya ce kamar wannan wani kwamen zai karkashin wannan magana da ya kawo na malamai duka sai ya ce ina ganin wa'ansu daga cikin masallata fil masjidil haram a ɗakin Allah mai alfarma na maka man iza rafa'u min ruku daga cikin su akwai wanda idan ya dago daga ruku'i rafa'u aydiyahum rafa'a addu'a yesu daga hannayensu irin dagawar da ake yi na addu'a an gane rafa'u aydiyahum rafa'a addu'a yesu daga hannayensu irin dagawar da ake yin addu'a idan sun dago daga ruku'i ba shi malam usaimin ya ce ya gani da idonsa daga cikin masu zuwa harami sallah an an samu masu irin wannan ana ganewa ko ga ita maka hate kwata shi yayi kowa ma zuwa yake yawa abin da ka gani a can to dole akwai rariyar tacewa rariyar tacewa shine abin da mutanen gun suke yi masana masu ilimi shine rariyar tace abin da aka ji da shi kuma a galabiya duk wanda zai zai kumshe bidiyoyinsa ya tafi da su can to idan ya je dole zama ahlus sunna can tunda suna da askarawa in za ka yi wata bidiyar ba za su barka ba za su yi wajen rodda kai kawai za su je baka can an fahimci nan saboda kawa'ansu suna bajewa su yi bidiyarsu amma bayan sun dawo gidansu sun dawo garinsu garin da addini ba shi da kulawa ba shi da gata sai kowa ya busa lasfika ya faɗa abin da ya gada ba mai zagin sahabi ya faɗa mai cewa gausunsa a daidai suke da allah ya faɗa mai cewa gausunsa iya halitta ya faɗa duk kowa ya faɗa abin da ya gada ma amma ƙarya mutum yake je saudi ya faɗi wannan maganar wala ƙarya yake bai isa ba domin can addini iya da gata an fahimci wannan to sai mali yake cewa iya ganin wa'ansu wanda in sun je harami na maka idan an ɗago daga rukui ya su ɗaga hannunsu kamar mai addu'a ya ce idan su ya nuna masa wannan wa haza aka zuwa min alƙunut kuma ɗaga hannu irin wannan ɗaga hannun an cira tohi daga alƙunuti ake yi idan ana alƙunuti an ce a daga hannu yayin da ake yin addu'a fiye raka'atul akira wanda ake yin sa raka'an ƙarshe lakin da hum liqiyasihim alfasid suna haka domin kiyasun su batacce amamu haza fi raka'atul akira wanda sun dunkule wannan maganar a raka'an ƙarshen suke yi in an dago daga ruku'in raka'an ƙarshe sai su haka wa fi raka'atul lati qablaha da raka'an da ake kafin ta ƙarshe lakin hadha ghaladun wannan kuskure ne laisa hunaka rafa'u li rafa'u yadaini ba'da ruku ba an daga hannu irin daga hannun addu'a bayan rukuyi tun guda ma wannan bata zo mana nan ba dama yawa mu nan ba mu taba ji ana irin wannan ba an gane da kyau ko to amma ya kawo ni bisa tambihi ko da ka zaka je ka gani to ga matsayin sa bid'a ce ba ta da dalili addini an fahimta wancan karatun namu na farko da muka yi kafin wannan tambihin nasa a dunkule abinda mali yake so ya ce mana shi ne in an ɗago daga ruku'i kafin a tafi sujjada ana mai da hannu kan ƙirji wata ulimu na alilisa zai dawo duk wannan dogon karatun abin da yake so na marke na ko da wani zai faɗa akasin haka to bahi da dalili dalili mai ƙarfi a sunna kamar yadda ya goyi bayan magana da dalilai ga sunan makaranta shine mai da hannu na dama kan kirji a kan nagu a kan kirji a lokacin da ka dago daga rukui kafin ka tafi sujada an fahimta wallahu alam a sujud gabar sujada maliki cewa summa ba'da an yi an yahmidallah azza wajal sannan bayan mai sallah ya dago daga rukui ya gode wa Allah mai girma da buwaya bima warada cikin abin da ya tabbata a nasi ya hawi ila sujud zai nufaci tafiya sujada mukabbiran iya mai yin kabbara bayan ɗaguwa daga ruku'i ko da kuma mai addu'o'i ko tasbihai da suka tabbata a nasi wanda an yi bayaninsu an gane bayan ka gama tasbihai ɗinka bayan ka ɗago daga ruku'i sannan kuma sai mutum yi da fasu sujada yini ya hawi ila sujudi mukabbiran zai nufaci sujada iya mai kabbara ya kulu Allahu akbar zai ce Allahu akbar wala ya kulu Allahu akbar qablu wala ba'du kafin wannan ba zai fada ba da bayan wannan ba zai fada ba ana son idan ka ce Allahu akbar din ka tafi da Allahu akbar ɗinka da tafiyarka da ɗora gocinka aka sa ka ake so yanayi ɗaya ne ba za ka ce Allahu akbar ba kana tsaye kafin ka tafi sujada ba za ka ce Allahu akbar ko bayan ka sa gohin kagar kana sujada ana so da maganar da aikin tare suke tafiya shine ce wala yaqulu qabl wala ba'd wa inna ma huwa yaqulu idza ahwa ila sujud abinda ake so mai sallah ya kiyaye ya ce Allahu akbar a lokacin da yake tafiya sujada din ba sai ya je ya sa goshin sa kasa ba ko kuma ba kafin ya tafi sujada zai fada ba iya tafiya iya fada rawal bukari an hadisi abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fito da hadisi daga cikin hadisin abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi at-takbiru inda sujudi wa ghairihi min al-intiqalat sai malike cewa at-takbir yin kabbara inda sujudi anan lokacin da za a yi sujada wa ghairihi da wani sujada duka minal intiqalat daga gunda mutum ya ciru daga wannan gaba kafin ya je wannan aiki an gane ko misali idan ka gama karatun fatiha da sura a tsaye lokacin da za ka yi kabbaran tafiya ruku'i to ka fara yunkura tafiya ruku'i din ba za ka yi kabbaran tafiya ruku'i kana tsaye sannan kuma ka je kama gwiwanka ba haka nan ba za ka bari sai kayi ruku'in ba sannan ka ce Allahu akbar din nan ba ba yadda ba intiqalat barin wannan gaba kafin ka je wannan gaba ana ake takbirat an fahimta wannan idan ka kammala karatun sura me ya gaban ka ruku'i kana yunkurin tafiya zaka ce Allahu akbar sai ka je kama guyoyinka da hannayenka haka nan idan zaka tafi sujada tsaye bayan ka kammala tasbihat na daguwa daga ruku'i to kana yunkurin tafiya sujada kana kabbara har ka kai kanka ko goshinka zuwa ga ƙasa to wannan shine minal intiqalat ciruwa daga wannan gabar zuwa wannan tashi daga wannan gabar zuwa wannan anan ake yi me takbirat kamar da manzon Allah ya faɗa at-takbiratu at-takbir inda sujudi wa gairihi min al-intiqalat Allah sa kun gane wala yarfa aidaihi idan mutum zai tafi sujada ba a daga hannu ko tafiya ake ba a daga hannu irin dagawar da ake yayin kabarin harama ko irin dagawar da ake kafin tafiya ruku'i idan za a tafi sujada ba a daga hannu an gane da kyau hine wala yarfa aidaihi hina yasjud a lokacin da zai sujada wala hina yarfa ra'sahu min as-sujud lokacin da za ka ɗago kanka daga sujjada ka zauna bai na sajidatai nan ma ba a ɗaga hannaye wala yi ƙaddim huma ilal arde bal ya kirru ala rukubatai to ga wani sarƙaƙiya nan ma ya shigo da shi wanda za mu jima a wannan gunkwarai da gaske wala yi ƙaddim huma ilal arde mala ya ce ba za ka fara kai hannunka zuwa ƙasa ba idan za ka yi mai sujjada idan za ka tafi sujjada bayan ka yi yunƙuri ka yi kabbara inda zai fara zuwa ƙasa shi ne gwiwoyi kafin hannaye su ji ana ganewa shi ne wala yi ƙaddimu ma ilar arzi bal ya kirru ala rukubatai ya sauka akan gwiwoyinsa sannan kuma hannayensu biyu baya sai dai inda larura idan guyoyinka suna ciwo an hana ka cin naman saniya duk kaga wannan za ma za ma sauki dole za ka lallaba da ka ka dafa sannan ka yi ruku ga dabiyana wannan larura ce amma dai lafiyan ka kalau ba hana ka cin naman saniya ba lafiyan ka kalau kafafuwan ka lafiya to ana so guyoyinka su fara zuwa kaska hannayenka sun mai daihi zan kuma sai hannunka su je bayan guya sun je sun majabhata sannan kuma sai goshi ya ji wa anfu da kuma hanci duk wannan daga wannan sai wannan gwiwa ta je hannu ya je goshi ya je hanci ya je duk a cikin sujida haka ake so kaga mai gaggawa wannan ba zai yi ba fa'awwal ma yasilu rukbatan male ce farkon abin da zai fara zuwa ƙasa a gaban ka shine gwiwoyi summal kafan sannan sai tafukan hannu summal jabaha wal anf sannan sai goshi da hanci وهذا كما أنه مقتضى الطبيعة عند السجود wanda kuma shine wannan abin da dabi'a ma ta tabbatar yayin sujada fa huwa aidan muqtada sunna ice haka kuma sunna ta tabbatar arawan nasa'i wa abu dawud an wa'il bin hujr imamun nasa'i da imamu abu dawud sun fito da hadisin wa'il bin hujr cikin littafin su radiyallahu an Allah ta'ala ya kare da shi ala yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi an gane wa'il bin hujr yace ra'aytu ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza sajada idan zai yi sujjada wada rukubataihi iya ajiye iya fara ajiye guyoyinsa ƙasa ƙable da yake kafin hannayensa wani aiwa da ya fito magana ce a fili wannan aiku ba ta buƙatar wani shirhi hadisi ne gashi nan kai ma za ka iya karantawa ka fassara ba matsala ba ne gashi ra'aitu shi wa'il ya ce ya ga manzon Allah da idonsa iza azzarf ne yayin da zai sujada wa za a rukubatihi sai ya fara ajiye guyoyinsa kabla kafin me ya dai kafin hannayensa kuma ya ce hadisin iya cikin littafin sunan na nasa'i iya cikin kuma littafin sunan na abi dawo Allah ta'ala ya musu rahama wa amma amma rawan nasa'i wa abu dawud an abi hurairah amma akwai wani hadisi daban da shi ma imamun nasa'i da imamun abu dawud suka fito da shi hadisin abu da Allah ta'ala kare da shi yake cewa kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujjada fala yaburu kama yaburuka al-ba'ir karya karya tafi ƙasa karya zuba a ƙasa irin yadda raƙumi yake yi fala yaburuk kama yaburukul ba'ir kar ya yi tsugunno irin tsugunnan da raƙumi yake an gane da kyau ko? to raƙumi ya yake yi raƙumi idan zai fara idan zai kwanta ina ne ke fara zuwa ƙasa gwiwinsa na gaba ko? su ne za su fara zuwa sannan bayan ya je sai wani sufurin a bayan sai motsa sai ya motsa kuma sai gwiwinsa na bayan sauka an fahimta? sai ya ce karka yi irin wannan haka mazan Allah ya ce hadisin abu horira kar ma'ana shi raƙumi kamar yadda malaman suke ba da cewa akwai dogon magana a wannan gogi yasa da ce za mu jima a wannan gogi malamai suna cewa shi raƙumi ƙafafuwansa na gaba su ne hannayensa ƙafafuwansa na baya kuma su ne ƙafafuwansa kamar kai idan za ka kifa ka kwatanta kamar akuya ce kai ko dabba kaga wannan su ne za zama to kafar gaba kenan ko ba haka ba ne su ne hannayen ka sun zama kafar gaba to ashe zuwa da hannu shi ne kamar abin da raƙumi yake yi kenan tun da me zai fara zuwa ƙasa in raƙumi zai kwanta gabansa ka ƙaddara hannayensa ne wannan kai tun da gaba biyu gare ka kai ma da kafa hudun gare ka irin raƙumi za ka gima to amma kai hannayenka su ne a madadin kafa raƙumi ta gaba to aka ce karka irin na raƙumi an gane wannan hadisin hatta malamai iya ba su wahala wajen fassarawa da yawa istidlalinsu da wannan hadisin sai su ɗauka zuwa da gwiwon shi aka hana an gane shi kuma wancan hadisin na wa'il a wancan ruwaya ta abu dawud da imamu nasa'i shi sahabin ya ce ya gama san Allah da idonsa idan zai yi sujira guyoyinsa da suke fara zuwa nan kuma an zo an ce kar mutum ya yi sujira irin yadda raƙumi yake kwantawa kasa raƙumi kuma guyoyinsa ne na gaba suke fara zuwa an fahimta to sai malamai suka ce shi raƙumi ƙafafuwansa na gaba shi ne madadin hannayensa to kar kai irin nasa mana kar hannayenka su fara zuwa kenan an gane da ke ko amma duk da mun sha karatu a gun malamai ana fassara da cewa karkaje da gwiwarka tun da raƙumi a lokacin an fassara gwiwarsa ita ce gwiwarsa ba hannayensa a gane da kyau sai wani ƙari a gaba wali ya za a yadaihi kabilar kuma ta yi sai abu hurira ya ce manzan allah ya ce ya fara ajiye hannayensa kafin gwiwoyinsa shi ma nan malama da ce wannan ƙarin ba manzan allah ba ne mara duk da kan cewa zai warware magana a gaba duka a burukul ba'ir ko kuma fi kulun nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fala yabruk kama yabrukul ba'ir kar mutun ya tsugunna irin tsugunnan da raƙumi yake ai ala sifati burukil ba'ir akan irin siffar yanda raƙumi yake kwantawa wal ba'iru malice shi raƙumi iza baraka idan lokacin da zai zube ƙasa yuqaddimu yadayhi ala rijlaihi kaga abin da malam usman ya fasara kenan kuma ka san malam usman ya san rakumi tunda kasar sa akwai rakumi ko yawa yawa a yankin saudiya akwai rakumi da zai yawa sai yake cewa a shi rakumi idan zai kwanta to iya gabatar da me hannayensa ne tunda mun ce ka kaddara kafafuwansa na gaba sunan hannayensa a fahimta qabla rijlihi kafin kafafuwansa kama ya arifuhu kullu man shahida al-ba'ir yace kamar yadda hakan sanannen abu ne akan duk wanda yake mu'amala ko ya san yadda raƙumi yake fakirul ba'ir li wajhihi raƙumi in zai kwanta da gaban sa yake fara zuwa wa yanzilu muqaddimihi qabla mu'akhirihi iya sauka da gaban sa kafin bayan sa ya kwanta fa iza kana yuqaddimu yadayhi idan har mun yadda gaban sa shine yake fara zuwa kamar hannayenka to bakar na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kirar insani fi sujudihi ala yadihi in dai mun fahimci haka to kamar manzon Allah iya hanin mutun ya fara gabatar da hannayensa yayin sujuda ne li'annahu idza fa'ala zalika baraka kama yabrukul ba'id idan ya fara zuwa da hannayensa kafin guyoyi to yayi irin abin da raƙumi yake yi kuma abin da raƙumi yake shi manzon Allah ya ce kar mu yi magana tana fitowa fili فالإنسان فالإنسان الآن في مقام أعلى وشريف بين يدي الله mutum a yayin da zai sujada iya wani bigire maɗaukaki mai daraja a gaban Allah subhanahu wataala tunda ɗan adam iya a matsayinsa na masallaci yafi kowane yanayi kusa da Allah amma ba kuma yanayin da yafi kusa da Allah a sallah kamar iya sujada sai ce mutum iya cikin makamin a makamin al wa shirif bai ne da illa kaifa ya ta shabba bilbahai to ta yaya za a kwatantu da dabba yayin da kana gaban Allah ba an gane a gaban Allah kake ana so ka zau mai ladabi mai karramawa mai da'a to ta yaya za a gaida Allah kuma za a kwatanta kanka da irin yin da dabba take dukursawa faida alyadayn qabla rukbatayn mutun ya fara kai hannayensa kafin gwiwoyinsa wat tashbihu bil baha'im sai maliki cewa kwatantuwa da dabbobi lam yarid fil qur'ani was sunnah illa fi maqami dham bai zo a qur'ani ko a sunna ba sai a gunda ake zargi ba gun yabo ba duk misalin da za a yi da dabba a qur'ani a galabiya misalin zargi ake ba yabo ake yi misali فمثله كمثل الكلب تشكي سوره الاعراف وتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه سيتي فمثله كمثل الكلب مثالا wani mai ilimi ne wanda amma baya aiki da ilimin da Allah ya bashi iya da ilimi tunda Allah ta'ala ya ce atinahu ayatina mun bashi ayoyi daga gari ma mafansa laka minha sai fice daga koyarwa ayoyin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi ya zama abokin sa fa kana min al-gawin ya zama to daga cikin halakakku walau ina Allah ce da mun so Allah rafa'anahu biha da mun daga darajarsa da dalilin ilimin da muka bashi da ya aiki da shi amma walakin nahu akhar da ilal ard ya kiye aiki da iliminsa kuma sai aka dunkufar da shi a ƙasa wata ba hawahu ya fusa zuciyarsa sai Allah ce fa masaluhu misalin wanda muka bashi ilimi yake aiki da ilimin sai Allah ce ka masalul kalbi kamar kare ne wannan misali na girmamawa ne ko na ko na ko na zambo ne na zambo ne kaskantarwa ne misalinsa kamar kare in ta hamil alaihi yalhath aw tatruku yalhath yace idan kare yazo ka bashi abinci ba zai gushe ba iya lallage da harshensa iya wannan fito da harshensa din nan aw tatruku in ba baka bashi ba ka zai shiga ba dai in ka bashi wannan haka haka da harshen ba zai daina yi ba in ma ka hana shi ba zai daina yi ba in in ta'mil alaihi yalhas aw tatruku yalhas zalika masal ladina kadzabu bi ayatina faqasur qasl alim yatafakkarun wannan shine misalin da Allah yake bugawa game da masu karanta ayoyi mun ji Allah subhanahu wataala kun ga nan muhallu shahid fa masalahu kama masalul kalbi sai aka buga misalin wanda aka ba shi ilimi baya aiki da tamkar kare kaga an kwatanta mutum da kare amma ta sigar kaskantarwa ba ta sigar yabo ba matsalin ladina hummilu taurata sun malam ya hamiluha ka matsalin himari ya hamilu asfara bi isa matsalin kawmin ladina kazzabu bi ayatila wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin nan kuma Allah iya buga misalin yahudawa ne su ne wanda aka ba su a taura matsalin ladina hummilu taura misalin mutane da aka saukar musu da taura amma sun malam ya hamilu hai sun malam ya amalu biya ba su yi aiki da wannan littafin nasu ba sai allah ce ka matsali himari kamar jaki ne alhimar shi ne jaki ya hamilu asfara asfaran shi ne kutuban wanda kamar jaki ne an masa lodin littattafai a kansa ga sun waɗa mali ga sun riyadu saliki ne ga musu musu bulugul maram amma kuma an cika mangala a bayan jaki wannan littattafai za su amfani shi in ya gada mama ya je sai tun kwata ko wani juji ya yi tutsu su zube ba ruwansa bai san ƙima su ba to haka allah ke buga misalin yahudawa an ba su a taura amma suka yi aiki da ita tamkar jaki ne da lulun littafai a kansa an fahimtar nan ka ganin ba an musalta ɗan adam da jaki amma mukamu zama laisa bi mukamin mata abinda ake zambonsa ake kushe shi ba abinda ake yabonsa ba ina fata kuna ganewa a sunna a sunna kuma ta tabbatar a hadisi kenan al'a'idu fi hibatihi kalkalbi ya ƙi usun mai udu ila ƙaihi hadisin ya cikin bukari shi ma wannan al'a'idu fi hibatihi wanda zai je kwace bayan ya yi kyauta shi ne al'a'idu fi hibatihi ka biya wani kyautar wani abu da fatan kuɗe da shi kuma sai da kamfin ko ba haka ake bane yanzu yawa fatan ku daya lokacin da kuna yan gida dai ka mai kyauta ka mai kaza to iya cewa ya bar jam'iyyar ya kuma wata sai kaje ka kwaci abin da ka bashi amma da ka bashi ba nayi misali ne da yake ku abin da zai fito fili kowa ya gane al'aidu fi hibatihi wanda zai koma ya kwace kyauta bayan yayi sai manzo Allah ya kalkalbi kamar kare ne yaqi'u zai yi amai sun mai udu fi kai sai da kuma cin yamansa haka manzan Allah ce ka kazanta ta kariya wannan duk mutumin da zai baka abu don wata rahin fahimta ta shigo kuma ya je ya kwace abin to tamkar kare ne ya amai je cin yamansa ku kaga wannan ai kazanta ta kariya wannan magana to duk mai zobe a kyauta haka misalin sai ki an gane ko dukkan mai zobe a kyauta haka misalin sai yake ina samari in kun bi in matan ku kyauta kuna daɗi akwai wani wanda ya sami ne cewa ya siya wa budurwar sawaya amma sun ɓata yanzu je ya kwace ce don allah ka kwarci don allah don hana bukar ba mana asiri kar kwace wayan nan tun da ka riga ka bar kamar mata gayat da kyar na roƙe shi amma ce wallahi tallahi ya ja kwato ya zanje don allah ka ya wallahi ya maka goya mai baya to me yasa bayar ai ya riga ya kyauta a to ya kura akwai wani wanda na sani a an bashi yarinya an ce an bashi an yi bai ko ake cewa ko engagement da sauransu duk kayan al'adu an kai har ma jira ake kawai a yi datin a sa ranar auren duk irin al'adu da ake an kai an kai sai Allah ya sa wani mai karfi ya zo ya bige shi domin an samu ƙananan iyaye Allah wallahi an samu ƙananan iyaye mana ya zai kuce kun bayar har za a sa rana kuma don wani mai dama dama ya zo ku ture wa maganar wancan ai ƙananan yanayi ne wannan aka zo aka yi irin wannan yanayin kaza kaza kaza yarinya ta fara juya masa baya aka haɗe mata baki cewa dama a yi rahin wani ne aka baki shi shikenan ya haƙura ya fawwala wa Allah al'amarin aka ce duk kayan da ya kai aji a karo cewa ba zai karɓo ba a bar musu kayansu in Allah da Allah ta'ala zai ba shi yadda zai hakan aka yi kuma Allah da yake ba a zalimin sarki ba ne wallahi yariyar an aura wancan wani mai mukami ne ma a lokacin bayan siyaman ne na lokal gamma aka ba shi lokacin ma ciyawan lokal gamma na bayan suna da kurjini ba irin na yanzu ba Allah ya wallahi wallahi tallahi ba irin na yanzu mana suna da kurjinin su da mutuncin sosai amma na yanzu in ga wani jama'a dama ba ya ku yi karo da shi ba ka san jama'a bane Allah wallahi saboda aka aka ba shi aka ba wancan bayan siyaman shikenan ya hakura da yake Allah almusawwir ne wallahi yarinyar da aka yi auren ko wata hudu biyar ba ta yi a gidan mijin bai koro ta ta zo a gidansa ta yi goyon ciki har ta haihu a gidan wulaƙanci dai na duniya ba abinda ba su gani ba kaga iya zaune shi wannan Allah ya saka masa shi kuma aka Allah ta'ala ya ba shi wata yarinya mai hankali ya aure ta suka zo na lafiya da ita to kaga Allah tun a duniya lokacin iya hisabi ba ganewa ne ba a yi iya hisabi ana za a rahazan abin da zai faru a lahira saboda ka wannan shine irin abin da ya kamata a kiyaye idan ka yi kyauta ba a dawowa ka ce ka zobe aikin ƙananan mutane ne duk mutumin da ya kyauta ya karɓe to ya zama ƙaramin mutum shi a asali wanda ka ɗau abu ka ba shi kai ne mai daraja mai kima a kansa tunda mazan ala ce yadda uliya khairun min yadda sufula hannun da ya ɗauka ya bayar ya fi hannun da ya karɓa hannun da ya bayar shi ne a sama hannun da ya karɓa kuma shi ne a ƙasa an gane amma an kaje ka karɓo to kai kuma ka koma kai ne a ƙasa kuma wanda ka ba shi ɗan kuma ya fi ka daraja a lokaci kuma da ka kiyaye da Allah in an kyauta a yi haƙuri kana ji a zubi ta a yi haƙuri yawa sai Allah ya shiga maladanka Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata akwai wani abu da ya faru ga ɗaya daga cikin yan uwanmu malam isa wanda yake aiki media gashi ɗazun ne yake min waya cewa ya samu accident a motarsa wallahi irin yaran nan ne marasa ji wanda a galibiya ma yan kwaya ne iya tafiya da motarsa kawai gaba da gaba wani mai mashin ya zo ya buga masa wallahi malam gaba da gaba iya tafiya a hannunsa domin gudun da suke na muni sai da ɗaya daga cikin wanda suke tafiya mashin ya zo ya fasa masa gilasinsa na gaba suka mai ta'adi sosai a cikin motarsa to muna addu'an Allah ta'ala ya mayar masa da alkhairi ya ba shi yadda zai yi wajen ɗaukan ɗawainiyar wani al'amari da ya faru Allah ta'ala ya tsare ya kiyaye shi ma ɗaya daga cikin mu abin da ya samu makara wanda yake zuwa mu taho da shi shi ma ya taho yan sanda suka tare shi gasan yanzu an zo karshen wata Allah kwato in ba an zo karshen wata ba bayan wajen da magarba yana ruwan dan sanda da kai kowa zai tafi ya gida ya gida ya gidan gidan sai huta wai tinta fami da ke tambaya kaji ba a cikin gari a cikin gari kawai wata ne ya zo karshe yake ne mana ce ba ne abin da ya sa ya tsare ni kenan har na yi sallan magarba gida ba zo mai sallan magarba ba saboda ka shi ma ta yi daga baya gashi na suka sallame shi bayan ya tawo da sun ce da barazana sai an kai motar ta can ta kwana ta yi waye kuma duk barazana ce da sauransu Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya kuma mayar mana da alkhairi gaba daya ya sa mu lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwa ya sa rayuwar mu ta yi kyau a ƙarshe da farko da tsakiya Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi duk inda muke na'am wa alaikum salam to wani bawan Allah ya rubuto mu tashi addu'a yana neman aure to Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki wannan aure da yake nema yawa Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki ya kade fitina Allah ta'ala ya sa alkhairi a ciki yawa shine na'am me baro eh yazo da mashin to shi ma wani ya zo ya ce sashi addu'a muna addu'an Allah ta'ala ya yi masa damuwa da tamu gaba daya na'am alaikum salam e shi dukkan inda ake kabara a sallah ce minal intiqalat ne ka bar gunda kake kafin ka je inda zaka je yawa a tayin zaka yi kabara ba sai ka tsaya zaka yi kabara ba yawa a yunkurin tayin zaka tafi da kabara ka tsaya wannan shine abin da yake insha Allah ha ba wani laifi ai wani da ta mazan ai abin da aka karanta sahabi ya ce ya ga annabi yayi ana da wani abin da yafi wannan ba ka da wani abin da yafi wannan sai dai in mutum bai saba dole abin a hankali zai bi shi domin sabo ka dinga kwatanta ana filfilinka a gida har ka saba in kuma kana da larurar za ta jawo matsala game da wannan shikenan sai ka hakura amma dai lafiyanka kalau ka gwada wannan shi abin da yafi inganci ya ka sahabi ce na'am eh mace gunda malamai suka ce ba za ta bayyana inda ake bayyana ba sai in tana cikin wanda ba muharramanta bane kamar tafiya ta kama mace a tasha ko a cikin yanayin tafiya ko wata samina to an ce idan ta bayyana muryarta wa'ansu malaman su ma wa'ansu ne sun ce muryar mace al'aura ce irin su ibnu hazam irin su daudu zahiri sun ce ana kirga muryar mace al'aura malaman da suka tafi akan muryar mace al'aura ce to sun ce idan za ta yi sallah cikin ba muharramanta ba za ta bayyana karatu ba ko da sallar magariba ce ko da ta isha ce amma in a gidanta ne a cikin gidanta ko gidansu za ta bayyana kamar da namiji ke bayyana wannan shine abin da cewa tabbatar insha Allah Allahu a'lam
jama'ar anguwa sun ce a sa su shi addu'a saboda duk suna irin dogara da yake
to tafiya to Allah ya tsare mu
idan kuma limamin ya kasance shi da wani yake suka zai dace limamin su suka da ruwa ne a ba zai ba ba maki shi da larura yake ko kuma ilimi bai je masa ba amma kai da baka da larura kuma ka fahimci abin yadda yake zaka iya yin naka ba matsala wani ba za ce ka saba limamin ka ba yanzu ga mutum ya saki hannunsa iya sallah yi ne liman kuma kai ka saki hannunka ai ni ba zan saka ba ni dai ba zan saka ba yawa Allah kuwa ba zan saki ba shi je ci gaba da tasa Allah ya karba mana gaba daya ma ni ban saki a wannan shine gaskiya abinda sunna ta tabbatar ba a bin wani akan sabanin shi Allah ya samu dashi akwai jama'ar unguwa sun ce sa su addu'a game da iftila'i na gobara da yake faruwa kwanaki dai mun ji labarin wajen gida uku sun yi gobara a can wallahi to muna addu'a da Allah ta'ala ya mayar musu da alkhairi ya kiyaye na gaba ya kiyaye mana irin wannan iftila'at din Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da mu lafiya ya ji kan mahaifanmu da malamanmu na addini da sauran al'ummar musulmi gaba daya yayi wa kasar mu jagora ya bamu lafiya da zaman lafiya ya saukar mana da alkhairi ya raba mu da fitina zahira da batina Allah ta'ala ya taimaki bai taimaki addinin mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum amin ya Allah